الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa yake haɗa mu a wannan safiya ta lahadi 18 ga watan shawwal a shekara ta 1434 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya daidai da 25 ga watan 8 a shekara ta 2013 a yau ne kuma cikin ikon Allah za mu dawo ci gaba da darasinmu na sirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga littafin al-rahiq al-maktum bayan yankewar da muka yi saboda watan ramadan muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karbi dukkan ayyukan da muka yi dominsa allah kuma ya gafarta mana kurakuran da muka yi a wannan wata da ya gabata na ramadan allah ya sa muna cikin waɗanda suka ci jarabawar da aka yi a ramadan kuma rayuwarsu ta yi musu amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana taufiƙi duk abin da za mu na ayyukanmu su zama waɗanda Allah ya yadda da su ne kuma bisa karantarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ba mu haƙuri akan haka za mu tashi a ci gaba da abubuwa na ƙarshe a yaƙin uhud inda malamin ke bayyana mana shamatatu abi sufyan ba'da nihayatil ma'araka wa hadithuhu ma'a umar dariyar da abu sufyan yayi ko zagi ko izgili irin na keta da yayi wa musulmi bayan an ƙara wannan yaƙi na uhud da kuma abin da ya gudana na maganganu tsakaninsa da umar radiyallahu ta'ala anhu malamin yake cewa ai nan ne ko zamu tashi haka ne tayi malamin yake cewa walam ma takamala tahayyu almushrikin lilinsirafi yayin da kintsin mushrikai domin kama hanya su juya su tafi makka ya cika sun kintse za su juya ba su kama hanyar tafi maka suna jin sun ci nasara a wannan yaƙi ashrafa abu sufyan alal jabal sai abu sufyan ya matso kusa da dutsen uhudu kar ku manta gindin dutsen uhudu nan ne inda manzan Allah sallallahu da mu'mini suka yi nasu sansani to sai abu sufyan a matsayinsa na jagoran kafirai a wancan lokaci ya matso shine ma'ana ashrafa ya kusanto dutsen fanada sai kirari ya yi shela a fikun muhammad muhammad na cikinku falam yi jibuhu sai ba su ba shi amsa ba faƙala sai ce a fikun mubnu abi ƙuhafa ibn abi ƙuhafa yana cikinku yana nufin abubakar falam yi jibuhu sai ba su ba shi amsa ba faƙala sai ya ce a fi kuma umar rubinul khattab umar ɗan khattab na cikinku ma'ana wannan kira da yana nufin suna cikin masu rai da suka rage shi ne abin da ke so ya ji falam yi jibuhu sai ba su ba shi amsa ba wa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam mana'ahum min al-ijaba dalilin da yasa ba su amsa ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam dama ya ce kar ku amsa masa ku shiru ku kyale shi walam yas'al illa an ha'ula'i thalatha shi kuma bai tambayi kowa ba banda waɗannan mutum uku inji malama yace li ilmihi wa ilmi qaumihi saboda abinda shi ya sani hakanan kuma mutanansa suka sani ma'ana da shi da sauran mushrikai sun san cewa anna qiyamal islami cewa tsayuwar musulunci bihim da waɗannan mutum uku ne ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma abubakar da umar al-khattabi faƙala sai ya sake cewa amma ha'ula'i faƙad kafaitumuhu ko kufitumuhu amma waɗannan guda uku to an isar muku su falam yamlik umar nafsahu to anan fa sai umar bai iya haƙuri ba ma'ana me yake nufi da wancan amma haula faqad kufitumuhu kufitumuhum ma'ana waɗannan guda uku to an gama muku da su haka yake gaya wa mushrikai cewa waɗannan mutum uku mun gama da su kaga sakamakon da yake so ya kai shine me musulunci ya kare mun ci nasara a kansa to shine umar ya kasa haƙuri bai ya ka cewa kar a bada amsa din nan ya kasa haƙuri an qala har sai da yace ya adu wallah ya kai makiyin Allah innal ladhina zakartahum ahya'un waɗannan da ka ambata din nan dukkan su suna da rai wato da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar radiyallahu ta'ala anhu wa qad abqa Allah ma yasu'uka Allah ya bar maka abin da zai kara kuntuma ma bakin ciki yawa duk abin da zai bata maka rai to Allah ya bar maka shi zaka ci gaba da ganin sa fa qala sai ce qad kana fikum muthlatun lam amur biha wa lam tasuni kaji wata mai da maganar kuma sai sai ai akwai mufla an muku mun gutsutsu jikinku an babbata jikin wasu ban yi umarni da ita ba amma kuma ba ta bata min rai ba ma'ana ba cikin abin da zai muna namun kun fahimci zancensa ba an gaya masa cewa Allah ya bar maka abin da zai kara kuntuma ma bakin ciki ba sai ce ai ga mu fulanan mun muku a jikin ku an gutsutsura jikin wasu ba mu yi umarni da shi ba amma kuma ba zai bata mana rai ba ma'ana baya cikin abin da zai dame mu din ba za mu samu bakin ciki don kun samu wannan wani ya koma gurgu wani hannu ɗaya wani kaza da kaza ai shi ma wani abu ne da Allah ya bari ko to wannan ba zai bata mana riba kaga me da magana ce to sun makala sai kuma ya ce ulu hubal kamar ya ce Allahu akbar to hubal sunan ubangijinsu ne da suke bautawa sai ce ulu hubal ya ɗaukaka kamar yadda mutum zai ce yanzu long life kaza da kaza ko long live kaza ko ya daga yawwa Allah ya kyauta faqala an-nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ala tujibunahu ba za ku bashi amsa ba kun fahimci wani abu anan wurin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi an ambace shi an ambaci abubakar an ambaci umar yace kar a bada amsa akan maganar haƙƙin su su na yan adam amma ana cewa hubal ya ɗaukaka sai ce a wannan kan sai an ba da amsa tauhidi ke yauwa sai ce alatu jibu na hufa ƙalu sai suka ce fama na ƙulu ga ya mana to me za mu ce suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙala sai ce ƙulu ku ce Allahu a'la wa ajal Allah shine mafi ɗaukaka tunda shi wancan cewa aka yi ƙulu hubal ya ɗaukaka to ku ce masa Allahu a'la Allah shine mafi ɗaukaka wa ajallu kuma shine mafi girma sai suka ba da wannan amsa sun makala sannan sai ce in ji shi abu sufiyan yake cewa lanal uzza wala uzza lakum muna da uzza ku ku ba ku da uzza faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ala tujibuna ba za ku ba shi amsa ba shi ma ƙalu sai suka ce ma na ƙulu me za mu ce ƙala sai ya ce ku ce ƙulu ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allah shine ubangijinmu abin jibintar mu ko ku ba ku da abin da zai jibince ku domin abin da zai jibince ku da kuke sa rai abu ne da ku kuka je kuka sassako shi kuka gina shi in kun koma ba abin da zai muku thumma qala abu sufyan sannan abu sufyan yace an amta fa'ali yawma yawmun ka yawm badrin wal harbu sijal mana an amta kai ni'ima fa'ali ka daukaka fa'ali shine mana irtafi gashi ya fasara muku a ƙasa fa'ali an irtafi ismu fi'il amrin ne eh ismu fi'il amr fa'ali ma'ana ka daukaku ma'ana yana ga ma ubangijin nasu yawmun bi yawmi badr wata ranar an musanya mana ita a madadin ranar yakin badar yakin yakin badar sun yadda an ci nasara akan su ko to shi ne nan yake nufin cewa ai wannan rana ce da aka musanya musu da badar ma'ana an rama musu abin da aka yi musu a badar ko sun rama sai ce wal harbu sijal dama yaƙi ai haka yake yau a kanka gobe akan dan uwanka da kake yaƙi da shi shine ma'anar sijal in ba kuma ta ba a hadisin wanda ke ba mu karanta shi annan ba zai zo mana hadisin shi Abu Sufyan din tambayar da Hiraqil ya masa lokacin da ya je gaban hirakil sarkin rumawa da yake tambayarsa suwaye suke bin wannan annabin naku yace mafi yawa samari ne da talakawa sannan sai yake yace dai dama wannan ita ce sunnar Allah dangane da annabawansa masu bin gaskiya mafi yawa dama zaka ga talakawa ne da samarin gari da manyan gari da tsofi suna nan akan al'adarsu to sai kuma yake ce tambayarsa yaya yaƙi yake kasancewa tsakaninku sai ce alharbu bainana sijal dama yaƙi a tsakaninmu haka yake kasancewa yau wannan ya ci nasara gobe kuma wani ya ci nasara shine ma'anar sijal kamar duwal da ake cewa dangane da dukiya eh, yau wannan ya mallaka gobe wannan ya mallaka juyi to shine sai yake ce sannan yake ce fa ajabahu umar sai umar ya amsa masa wa qala yake cewa la sawa'an kai ina ba daidai bane wannan abin da ka faɗa qatlana fil jannati in ma ka ce ranar badar mun ci nasara yau kun ci nasara to ba mu daidaita ba ai shi so yake a nuna shi abu su yana nufin an daidaita kamar a ce an yi tit for tat ko yawwa yadda kuke cewa a yanzu to shine abu umar yake ce masa a'a abun fa ba daidai bane ba matsayin mu ɗaya ba mu wanda aka kashe namu a yau dinnan da kuka kashe mana da yawa fil jannati suna aljanna wa qatlakum fin nari ku ko naku da aka kashe a badar din can da wawai da yau din dukkan su waɗannan yan wuta ne kun ga ai akwai babbanci ko babba thumma qala abu sufyan sannan dai abu sufyan ya ci gaba wannan yana nuna maka kafin mu karasa wannan yana nuna mana wani abu balarabe yana da irin wannan abun na ji da kai in an yi wani abu kowa ya ambaci alheran kabilarsa ai mu ne muka kaza mu ne muka kaza shi kansa wannan abin da ake yanzu wani yakin ne a gun balarabe wannan surutun da ake da kuma ce ne na ce ne wannan ya faɗa wannan ya mayar wannan ya faɗa wannan ya mayar shi kansa kamar yaƙi ne sai a shekara ɗari ana maimaita wannan a majalisai lokacin da kuka ce kaza ai mun ba ku amsa ma kaza don haka muna da masu fasaha muna da kaza muna da kaza muna da kaza ba a taɓa mu a ji shuru a gun balarabe waɗannan abubuwan suna da muhimmanci sun maƙala abu sufiyan sai abu sufiyan kuma ya ce halumma ilayya ya umar zo mun ya umar taho zuwa gare ni kai umar mana ya kira umar faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tunda anan dama umar dole zai nemi izini in je ne ko kar in je sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi itihi je ka masa shine itihi je ka same shi fanzur ma sha'anuhu je ka duba mai sha'aninsa ma'ana mai zai yi ne mai yake so je ka ga abin da yake so faja'ahu sai umar ya je gun abu sufyan faƙala lahu abu sufyan sai abu sufyan ya ce da shi unshiduka Allah ina maka magiya da Allah ina roƙonka da Allah ya umar a katalna muhammadan so yake juya ya tafi da wannan babban labarin don haka yana so ya roƙi umar ya gaya masa shin mun kashe muhammadu a wannan yakin in mun kashe shi ba ni labari saboda ya kama hanya kawai ya tafi ya zama yana cikin masu ba da bushara ƙala umar sai umar ya ce allahumma la aiko na rantse da allah lalle ku ba ku kashe shi ba allahumma nan kamar istithna'i ne eh kamar illa ai duk koma mai kuka yi illa ba ku dai kashe muhammad ba yana nan wa innahu la yastami'u kalamaka al'an kuma a yanzu wannan maganar da kake yana jin ka qala sai yace anta asdaqu indi min ibni min ibni qami'a kai kafi gaskiya a wuri na fiye da ibnu qami'a kun ga balarabe shi kuma in shi ba sa in yaji gaskiya kuma karbar ta yake in ya yadda da ita nan sai ya ce umar maganarka ta fi min gaskiya fiye da maganar ibnu qami'a waye ibnu qami'a kuma ta a baya ibnu qami'a shi ya fara kawo labarin cewa an kashe muhammad sallallahu alaihi wasallam yawwa domin saran da ya kai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda wani shi ma ya kai har suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gamsu kawai an kashe muhammad an kashe manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai abu sufyan ya ce maganar ka kai umar a wuri na ta fi gaskiya akan ta ibnu qami'a kaga yanzu ya yadda da ta umar bai yadda da ta dan uwansa kafiri ba wa abarru kuma ta fi zama da'a ma'ana magana nan taka ita ce asdaqu wa abarru ta fi gaskiya ta fi zama da'a yawa wannan duk abin da ya kawo yace yana cikin suratu ibn hisham zadul ma'aj na ibn qayyim da kuma sahih al-bukhari duk daga nan ya dauko waɗannan abubuwan da muka ambata ko da ya ambata mana a wannan wuri mun fahimci abin مواعيد مواعدة التلاقي في بدر magana ta gaba ita ce maganar alkawarin haduwa a badar hmm? na tsallake? ban ji ba sira sira sira ne ce ba sura ba hmm. sira ta ibn hisham hmm. mai mun san ibn hisham shine ta hanyarsa aka samu sirar ibn ishaq yawon sira riwayar ibn ishaq wanda ake ce ma magazi ibn ishaq kamar magazin zubairu ibn bakkar waɗannan su ne asalin littafan sira to sai ibn hisham ya tattara shi ya haɗa waɗannan riwayoyi na sirar ibn ishaq tunan ita ake magana sira ko sura ne shi to tsayi alayi hal qala ibn ishaq ibn ishaq yana cewa walamman sarrafa abu sufiyana wa man ma'ahu yayin da abu sufyan da waɗanda suke tare da shi suka juya baya suka kama hanya zuwa gida makka yana cewa inna maw'idakum badrun al'am al-qabil alƙawarin mu da ku wurin haduwar mu ta gaba ita ce badar mu hadu a badar a shekara mai zuwa abu sufyan yake ga musulmi cewa muna da wani yakin da ku baɗi a zo a haɗu a badar shi ne yake al'amul ƙabi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lirajulin min ashabihi sai manzan Allah sallallahu wasallama ya ce wa wani daga cikin sahabbansa ƙul ka ce na'am wannan wani abu ne kuma har yanzu shi ma na manzan Allah sallallahu wasallama da zai nuna mana wani darasi don tabbatar da ƙasƙanci ga shugaban kafirai a lokacin da yake magana a nuna masa ma bai kai matsayin ai magana da shi ba duk abin nan da ake kuka annabi sallallahu alaihi wasallam bai magana da Abu Sufyan ba sai dai ce ku ce masa kaza ku ce masa kaza ku ce masa kaza gashi so yake yaji wannan amsar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ko ba shi da rai amma duk da haka ba a ce bari mu nuna masa muna nan ba bai isa ba ma tukuna wannan duk akwai shi a harkar yaki kul sai ce ka ce da shi na'am bainana wa bainaka maw'idun mu je muna da alkawari mu da kai baɗiɗin aje allah haɗa mu a badar za a haɗu to sai kuma wata matashiyar ta gaba at tasabbutu min mawqifil mushrikin bibiyar a ga yadda haƙiƙanin matakin da su mushrikai suka ɗauka annabi sallallahu alaihi ya tura wanda zai je gano masa meye matsayin da su waɗannan mushrikai suka ɗauka domin lokacin da aka gama yakin kaga waɗannan su suna kira su ji magana ta ƙarshe labari na ƙarshe na halin da musulmi suke ciki domin su kama hanya su tafi su ba da labari yaƙi dabara ce da makirci zai iya yiwuwa sun faɗi waɗannan abubuwan don a ji kamar za su tafi amma ba tafiya za su ba sai an saki jiki sai sun yi kamar sun tafi sai sake zagayowa tun da sun ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan kuma burinsu bai gama cika ba bari su dawo su sake ƙarasa musulmi kun fahimci wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama sai wani abu gashi malami yake cewa thumma ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura ali ibn ibn abi talib a wata riwayan a qaulun urwa ibn zubair da kuma muhammad ibn umar al-waqidi su sun ce wanda aka tura shine sa'ad ibn abi waqqas yawwa shi yasa a wasu iltifan har sukan ce thumma ba'atha annabi sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib aw sa'd ibn abi waqqas gurgudan yadda riwayoyin suka zo a nan ya dauki wannan riwaya daya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ali haka ya ambata anan littafin cikin magazin waqidi ya ce sa'd ibn abi waqqas haka nan riwayar urwa ibn zubair asira to da ali ibn abi talib sai sai wa ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa yace ukhruj fi atharil qaumi je ka bi diddigin waɗannan mutanen ma'ana fita ka bi diddigin kafiran nan ma fanzur ma za yasna'un ka gano mana me suke yi ma'ana wannan fitar da suka yi tafiya gida ce hakikatan za su koma maka ko ko wata dabara ce ta yaƙi za su sake juyowa su kawo hari wa ma yuriduna kuma me suke nufi fa in kanu qad jannabul khayla ku ji dabara da basira da hikima da aikin wahayi daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ce fa'in kanu ƙad jannabul khaila in kaga sun rabu da dawaki wamtatu al'ibila sun hau raƙuma shi ne imtatu daga matsa ya hau yana tafiya imtata ya hau motarsa ya tafi musamman ana amfani da shi wajen abun hawa mai rai dawaki laƙuma da sauransu shine idan kaga sun nesanci shine jannabu ma'ana taraku sun yi watsi da dawakinsu ba su hau dawaki ba sun hau raƙuma sun ƙyala dawaki sai ce fa innahum yuriduna makka to makka za su tafi domin abun hawa ai doguwar tafiya a sahara shine raƙumi ba doki ba doki an sun zo da shi ne dama don su yaƙi shi agun yaƙi ya fi amfani yauwa sai ce wa in kanu ƙadiraki bulkhaila in ku kaga dawaki suka hau ba raƙuma ba wasaƙul ibila suka sa raƙuman a gabansu suka kora su aka tafi fa innahum yuriduna almadina to madina za su je su shiga su yi mana ta'adi kun fahimci wannan kun ga basira da hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi sai ce na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa la in araduha wallahi in madina suke nufi za su je su kai mata hari la asiranna ilaihim fiha zan zan taka in je in same su a cikin ta ma'ana sai mun tafi tare da ku tare da dawakinmu da abinda muka mallaka na makami sai mun shiga cikin madinan kuma mun yaƙi da su thumma la unajizannahum sannan kuma zan kai musu hari zan yaƙe su lafazin munajaza yana zuwa a larabci ma'anar zartar da da kuma cika alkawari an jaza wa'adahu ya cika alkawarinsa ko to amma in ana amfani da ita a babin yaƙi an jaza da na jaza ma'anarta haraba wa baraza yawwa ma'ana muqatala da mubaraza shi ake nufi ma'ana zan yi fito na fito da su zan ja da su kuma zan yaƙe su in dai har madina za su shiga kun ga wannan yana nuna mana ƙarfin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma cewa ba tsoro ne da shi ba qala sai qala aliyu sai aliyu yace fa kharajtu fi atharihim sai nabi diddigin su ina bin diddigi in gano me suka aikata anzuru ma za yasna'un dan in ga me za su aikata fajannabul khayla sai naga sun rabu da dawaki wamtatul ibila sun haukar raquma wa wajjahu ila makkata kuma suka kama hanya suka tafi makka to kaga an samu nutsuwa da kwanciyar hankali cewa ba madina za su shiga ba ba kuma juyowa musulmi za su yi ba wannan kenan nukta ta gaba tafaqqudul qatla wal jarha nan kuma wani abu ne faru bayan kafirai maka sun gama hanya sun tafi yanzu saura su a filin yaƙi a uhudu musulmi ne to kaga babban abin da ya kamata a fara shine a diddigin waɗanda aka ji ma ciwo mai sauran rai a ɗauko shi a yi masa magani wanda kuma ya rasu a tattara kuma a yi abin da aka yi kamar yadda zamu zo mu ji yadda aka haɗa su aka yi musu sallah wa faragha nasu li tafaqqudil qatla mutane musulmi kenan suka wato zage dantse domin a diddigin a gano wato waɗanda aka kashe wal jarha da wanda aka ji ma ciwo بعد من صرف قريش باين قريش واسن تفي قال زيد بن ثابت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يكي تشوا بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع ranar yakin Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike ni in je in nemo in samo masa labarin Sa'ad ibn Rabi' wane ne Sa'ad ibn Rabi' Sa'ad ibn Rabi' al'ansari al-khazraji yana cikin manya-manyan al'ansar shi ne mutumin da lokacin da aka yi hijira annabi sallallahu alaihi ya yi mu'akha ba kuma ta mu'akha da muka karanta a baya ba ko? mene ne mu'akha? kulla yan uwantaka din nan da manzan Allah sallallahu alaihi ya yi tsakanin mutum ɗaya daga cikin mutanen maka da mutum ɗaya daga cikin mutanen madina ai ya haɗa su ko ya ce kai daga yau har yau wannan shine dan uwanka wannan shine dan uwanka wancan kuma a hada shi da wancan shine dan uwansa har da gado aka sa tsakanin su kafin ayar gado ta zo ta soke wannan hukunci duk saboda a tabbatar da zaman lafiya tsakanin musulmi to sa'ad ibn rabi shine wanda aka hada shi da abdurrahman bin auf din nan kun san isa abdurrahman bin auf da aka hada shi da sa'ad ibn rabi to wannan shine sa'ad ibn rabi sai yake cewa abdurrahman bin auf zan raba dukiya ta rabi in baka rabi in dauki rabi kuma zo mu je gaban mata na zan fito maka da su ka zaɓi wadda kake so zan sake ta ka aura wannan sa'ad bin rabi mai wannan imanin shine mai wannan aiki to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura zaid bin thabit yace aje a lalubo masa ina labarin sa'ad bin rabi kun ga kuma wannan wani abu ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na bibiyar halin da yan wato sahabbansa suke ciki wannan shugabanci kenan an dade ba a ga wani ba ina wani ne a ji labarinsa wani mutumin yana da il wani abu misali wani ba abun yaƙi ba kawai a rayuwa ta yau da kullum wani yana da irin juriya da haƙuri ɗin nan ko yana cikin wani hali marar daɗi baya so kowa ya sani ko ba shi da lafiya baya gaya wa kowa sai dai ku ga ba kwa ganinsa to irin wannan ana tambayar juna zai taimaka da Allah ko wani za ka tura a je da Allah a gano ya mai wani yake ciki in ba shi da lafiya a gaishe shi wannan duk yana da cikin wato tsari na shugabanci da yake da kyau a rika amfani da shi to sai ce a je a gano masa sa'ad ibn rabi fa qala li sai ya ce da ni in ji zaid ibn thabit in ra'aitahu in ka ganshi fa fa aqrihu minni as-salam ka ce ina gaishe shi ina masa sallama shi ne fa'aƙarihu min niyar salam wa ƙullahu kuma ka ce da shi ya ƙulu laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallama yana ce da kai kaifa ta ji duka ya jikin naka ya kasa wannan hali kake ciki shi mana kaifa ta ji duka me kake ciki yaya kake ji ƙala sai ya ce faja'altu a tsofu bainal ƙatla sai na riƙa yawo tsakanin waɗanda aka kashe gawawaki fa'ataituhu wa huwa bi akhiri ramaqin nazo na same shi yana cikin numfashinsa na ƙarshe dab da zai mutu yawa fihi 70 darba akwai duka duka da sara sara har guda 70 a jikinsa ma baina ta'natin bi rumhin tsakanin wato suka na wato mashi wa darbatin bi saifin da kuma saran takobi wa ramyatin da harbi bi sahmin da kibiya in ka hada su baki ɗaya sun kai saba'in a jikinsa wannan guda kaza wannan guda kaza duka sun tada saba'in a jikinsa fakultu sai na ce da shi ya sa'adu ya sa'ad ibn rabi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara'u alaika salam manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana gaishe kai na cewa assalamu alaika wa ya ƙulu kuma yana cewa laka akhbirni kaifa tajiduka ba ni labarin ya halin da kake ciki a me kake ciki faƙala sai ya ce wa ala rasulillahi sallallahu alaihi assalam ni ma ina mai da sallama ma'ana kamar ka ce wa alaihi salam ni ma ina mai da sallama gare shi sallallahu alaihi wasallam ƙullahu ni ma ina baka sako ka kai masa kace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya manzon Allah ajidu rihal janna ina jin kanshin aljanna daga inda nake nan in ka koma ka ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu daga gare ni wa kulli qaumi al ansar su kuma mutane na al ansar kace da su to kafin mu zo nan akwai wata riwayar da yake akwai ƙari wanda malam bai gaya mana ba a wata riwayar yana cewa ne a shi zai dubin thabit amara ni an anzura fil ahya'i anta am fil amwati a wata riwayar abin da ya ce masa shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya aiko ni ya ce in zo in duba kana cikin masu rai ne ko kana cikin matattu qala sai sa'ad ibn rabi ya ce fa inni fil amwati ni kan ina cikin matattu ma'ana wannan kwance da ka gani ba tashi zan yi ba fa'ablig rasulallah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam assalam don haka ka gaida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ina gaishe shi wa kul ka ce inna sa'adan ya kulu sa'ad ibn rabi yana cewa jazakallahu anni khaira ma jaza nabiyan an ummatihi ka ce masa ina roƙon Allah maɗaukaki ya saka masa a madadina ma'ana abin da ya mun me ya masa babban abin da ya masa shine me fidda shi daga shirka zuwa musulunci wannan baiwar su ba sa manta ta yawwa ka gaya masa ina roƙon Allah maɗaukaki ya saka masa abin da ya mini fiye da ma'ana irin fiye da duk yadda Allah yake saka wa annabi akan ko a madadin al'ummarsa wannan yana daga cikin wato wafa'i bi ahad fa ablig qaumika a qaumaka minni assalam sannan kuma yace ka gaya wa mutananka ma'ana jama'ar da suka rage daga cikin al'ummar musulmi duka ce ina gaishe su to bayan ya faɗi wannan kuma sai aika wani sako mu koma cikin littafin sai aika wani saƙon zuwa ga al'ansar su mutanen madina ya ce wa kulli ƙaumi al'ansar mutane na mutanen madina ka ba su ka gaya musu wannan saƙon la uzura lakum inda Allahi wallahi ba ku da uzuri a gun Allah in hulisa sa wannan kusa alama hulisa yawwa mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu ba khalasa ba eh la uzura lakum ba ku da uzuri in khulisa ila rasulillahi in har aka je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fikum ainun tatrufu in kuka bari kuna da ainun da ido da take tatrufu tana kiftawa har kuka bari aka je aka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina sanar da ku cewa ba ku da uzuri a gun Allah ku duba ku kai yana cikin halin rasuwa tunaninsa babba shine me rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaya wa mutanen al'ansar ba su suka je makka a tattaunawa da aka yi ta alkawari da manzan Allah salama suka ɗauko alkawari za su ba shi kariya ba to shi ne nan ɗan uwansu ɗan madina yake gaya musu wallahi ba ku da uzuri a gun Allah in har kuka bari aka je aka samu hanyar da aka taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane gudu ya ce wa fadat nafsuhu min waqtihi yana gama faɗin wannan sai rayuwarsa sai ta fita shi ne ma'ana fadat nafsuhu yawa sai ransa sai Allah maɗaukaki ya kwararo shi kamar yadda za ka ce ruwa ya zubo yawa fitar rai dama ana faɗin haka a kanta cewa fafadat nafsuhu kamar yadda za a ce fafadat ainahu yawa idan idansa ya zubo da hawaye ana cewa fafadat ainahu hakanan in kuma rai ya fita ana cewa fafadat nafsuhu sai Allah maɗauki ya karɓi ransa ya zama shine ƙarshen abin da ya faɗi cewa kada ku bari a kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhali kuna da rai to so mu ci gaba sai ce wa wajadu fil jarha al usairim a cikin waɗanda aka ji ma ciwo kuma sai aka sami wani al usairim al usairim sunansa amr ibn thabit gashi ne ya gaya mana a littafi wabihi ramakon yasirun yana da guntun wani abu da ya rage na numfashi kaɗan ramak dama ana nufin numfashi kamar da a larabci ake cewa ka ci abinci liyasud da laka ramakan ka rika cin abinci don ya tsare maka ranka domin mutum ya zauna bai ci abinci ba zai mutu yawwa shi ake ce masaddun ramak ka toshe numfashinka kada ya fita ya ƙare to sai suka sami wannan mutumi al'usairim amurubin thabit shi kuma yana da shi ma yana cikin waɗanda aka ji ciwo wa kanu min qablu ya ariduna alaihi islam ba musulmi ba ne da kafin wannan lokaci suna yi masa tallan musulunci shine ya ariduna alaihi islam suna bijiro masa da musulunci kai ko ban allah nan ka musulunta man muna ganin alamar haske tare da kai kasan a cikin mutane kakan ga wani koda ba musulmi bane kana ga alaman haske haske shi yasa har zaka ji wani cewa wani kafiri ne mai dan dama dama ko yawa to irin waɗannan ka san kakan samu fuskar da zaka gaya musu gaskiya ka ja hankalin su to wannan al-usairi me yana ciki fa ya abahu a lokacin sai ya ki in an ce masa musulunci ce a shi ba zai musulunta ba don haka su ba su san ya musulunta ba kawai sai aka same shi a gun yaƙi gashi a cikin waɗanda aka ji ma ciwo faƙalu sai suka ce da shi inna haza al'usairim ai wannan al'usairim ne abu ibn thabit ma ja abihi me ya kawo shi cikin wannan yaƙi ai ba san zai zo nan ba laqad taraknahu mumun barshi wa innahu lamunkirun li hadha al'amri mumun barshi yana kyamar wannan yaƙin baya san ai wannan yaƙi abinda muka sani kenan baya san ai yaƙin kuma baya so ya shigo ayi da shi kun fahimci abu thumma sa'aluhu sannan sai suka tambaye shi man ladhi ja'a bika kai ko usairin mai fito da kai wannan yaƙi a hadabun ala ƙaumik tausayin al'ummarka ne hamzan nan ta istifhami ce hadab shi ne ta'attuf ta'attuf jin tausayi e tausayin al'ummarka da kishin al'ummarka shi ne ya fito da kai am ragbatun fil islami ko ku kwaɗayin musulunci ne kawo ka kaga in ta'attuf ne ga ƙaumihi ma'ana tausayin al'ummarsa abinda kishin al'ummarsa ne kawo shi kaga kenan in ma ya mutu ana ya mutu a me a kafiri shine suka tambaye shi wannan shi ya kawo ka bayan mun san baka son yaƙi yadda muka san zaman mu da kai ko kuwa kwaɗayin musulunci ne ya kawo ka faƙala sai ya ce bal ragbatun fil islam ya ce wallahi kwaɗayin musulunci ne ya kawo ni amantu billahi wa rasulihi na yi imani da Allah na yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun maƙataltu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku duba ku shi kadai ba a san yayi imani ba ba a taba ganin sa a cikin masallata ba har abu huraira lokacin da aka gama wannan ya faɗi ko da gashi nan ma za mu karanta a ciki yace nayi imani da Allah nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na fito dan in yaki tare da manzon Allah ashe kenan yana cikin mu'minai ne yawwa hatta asabani ma tarawna har abin da kuka gani din nan ya same ni ya same ni wa mata min waqtihi shi ma yana gama fadin wannan sai ya mutu Allah ya karbi ransa fa zakaruhu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka je suka bada labarin sa suka ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga usairin fa wanda kaji kaji gashi gashi gashi ga labarin sa bai musulunta ba mu ba mu san shi a haka ba kuma baya san a zo yakin nan sai gashi da kansa gashi ya zo yakin nan kuma yayi imani da Allah da manzon Allah suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa min ahli aljannati dan aljanna ne shi qala abu huraira to shine har abu huraira yace wa lam yusalli lillahi salatan qatt dan aljanna bai tabe wa Allah sallah ko sau ɗaya ba to in an tambaye ka wane ne dan aljanna da bai taba sallah ba to gashi ba a sanya musulunta ba bai zo gun musulmi ba bai taba zuwa masallaci ba ya musulunta bai gaya wa kowa ba kuma ya zo ya yaƙi kuma aka shi a gun yaƙi ya shiga aljanna in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kun ga rahama irin ta Allah addini dama na Allah ne to Allah maɗauki mana rahamarsa Allah sa ƙarshen mu da'iman wa abadan ya zama akan addinin musulunci to sai ke cewa kuma wa wajadu fil jarha suka a cikin waɗannan dai waɗanda aka ji ma ciwo har yanzu sai ga uzman ga uzman wa kana qad qatala qital al abtali kun manta a baya mun karanta ai uzman ko irin bajintar da ya aikata ya kashe mutane da yawa yau qatala wahdahu shi kadai sai da ya kashe sab'atan aw thamaniyatan min al mushrikin ya kashe mutum bakwai ko mutum takwas daga cikin mushrikai shi kadai shi uzman wajaduhu qad athbatathu aljirahatu suka same shi ciwuwuka da suke jikinsa duk sun kwantar da shi ba zai iya motsa ba shine athbatathu sun bar shi abu daya ba inda zai iya motsi fahtamaluhu suka dauke shi ila dari bani zafar zuwa gidan bani zafar inda akan kai marasa lafiya wanda aka ji ma ciwo wa basharahu almuslimuna musulmi suka suka yi masa bushara ku ji kuma wani abu fa wancan nasa daban dama na so in faɗa mana wannan ɗansu ita ko in ce shi karatun sira kowane littafi ya danganci mai littafin yake so ya isar na saƙo shi ne abin da zai kawo nan kunga ya kawo mana labarin waɗanda aka samu ne daga cikin waɗanda aka kashe da irin halin da suka samu kansu a ciki an ba mu labarin sa'ad ibn rabi da irin maganarsa ta ikhlasi lokacin mutuwa da irin abin da ya faɗa wajen kishin rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai kuma aka kawo mana wannan al'usairim wanda shi kafiri aka san shi ba a san ya musulunta ba ashe ba a sani ba ya musulunta har ya zo yaƙi har an kashe shi annabi ya ce masa ɗan aljanna ne kun ga wannan shi kuma misali na biyu kenan wannan dai ya nuna mana lamarin Allah fa zuciyan nan ita yake kallo to ga wani shi kuma an san shi a cikin musulmi ya yi bajinta har ya kashe kafirai ashe shi kuma a zuciyarsa matsala ce kun fahimci wannan yauwa don haka waɗannan ya kawo mana su ne a matsayin darasi mu ɗauki darasin da za mu ɗauka a ciki to shi uzman ya kashe mutum bakwai ko mutum takwas daga cikin kafirai sai aka same shi gashi ba da lafiya aka ɗauke shi aka kai shi cikin musulmi waɗanda ba su da lafiya wanda aka ji masu ciwo wa basharahul muslimu na musulmi suke ta masa bushara ana ta masa bushara faƙala sai yake cewa shi da bakinsa wallahi in qataltu illa an ahsabi qaumi ni ba abin da ya fito da ni zuwa wannan yakin illa kare kabilata saboda kabilata na fito in kare mutuncinsu walaula zalika ma qataltu ba dan haka bane da ban yi wannan yakin ba falam mashtadda bihil jirah nahara nafsahu yayin da ciwo ya kai masa ciwo ya dauka da kansa ya yanka kansa ku duba kuma wata hasara yana da dama a lokacin nan ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa annan muhammadu rasulullah dama ya riga ya faɗa haka ake zatansa ya kyala wancan zancen ba sai ya faɗe shi ba ko da hakan yake nufi in ya bar kansa cikin musulmi la Allah Allah ya yi masa rahama kuma ya kyale shi ya zama ya zama cewa abin da zai rasa na lada shine ladan ba zai samu ladan jihadin ba amma islamin sa yana nan sai zo ya kashe kansa ya shiga irin wannan hali marar kyau Allah madauki ya sauki duk da dai wannan bai nuna ya kafirta ba mun fahimci abin duk a cikin abin da ya aikata nan ba ba magana kafirci bane kun fahimci wannan ko kun ba ku fahimta ba na farko tunda ya tabbata mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah a cikin musulmi yake naka musuluncin sa yana nan me yayi hasara fitowarsa ba ba litakuna kalimatullahi hiya al-ulya bane shine hasarar da yayi jihadin sa ba ikhlasi ba dan Allah ya fito ba dan ya kare dan kabilanci ya fito kishin gari ne kishin kabila ne ya fito da shi wannan ya nuna mana haka kullun dan adam duk abin da zai aikata to ya duba zuciyarsa dan me yayi wannan kuma yana ƙara nuna mana balarabe yana da wata zuciya da ba koyaushe yake irin wannan abin da munafinci ba abin da ke zuciyarsa zai gaya maka kaga wannan zai iya ɓoye wannan maganar ya shiru a ɗauke shi a matsayin mukhlisi ba a san me ya faru sai Allah madaukaki ya masa hukunci tashin kiyama to sai ya faɗi cewa shi ba dan Allah ya fito ba shi kawai dan kabilarsa ya fito sannan kuma ya kashe kansa kaga duk waɗannan manyan laifuka ne guda biyu wancan sun masa hasarar jihadinsa bai samu ladansa ba na farko kenan wannan kuma ya jefa masa azabar da za a yi masa ran tashin alkiyama da abin da ya yanka kansa da shi Allah zai azabtar da shi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana duk mutumin da ya kashe kansa Allah zai azabtar da shi da abin da ya kashe kansa da shi ranar tashin alkiyama zai zo ya ta gogawa ya ta goga shi yana kashe kansa ran tashin alkiyama azabar sa kenan amma kun ga duk ba a faɗi cewa kafiri bane kun fahimci wannan ko yawwa to shine sai ke cewa وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكتنا مسا وأن متمن قزمان النبي صلى الله عليه وسلم ينشوى إنه من أهل النار أي وأن شيء دم متني يا حسارة domin ga irin abin da ya aikata Allah sauki yace wa hadha huwa masirul muqatilin fi sabilil wataniyati wannan shine sakamakon duk masu yin yaki don kishin kasa ya zama kawai kishin kasan ne ya fidda kai ba kishin musulunci ba mun fahimci wannan ma'ana ba wani zancen musulunci tare da kishin kasar za a iya samun kishin kasa tare da kishin musulunci ya zama asali musuluncin ne a zuciyar ka tukuna yau sannan kuma kishin mazauninka kishin garinku wannan yana tasowa tare da musulunci yawwa amma ya zama cewa ka aje musuluncin ba so kake ya ɗaukaka ba kawai don jama'arka kawai tunda shi abin da ya faɗa kenan wannan kaga mummunan sakamako ne au fi ayi sabilin siwa ilami kalimati ila'i kalimatillah ko kuma dai mutumin da ya mutu ta kowace hanya wadda ba daukaka kalmar Allah ba yace wa in qatalu tahta liwa'il islam yace ko da sun yi yakin ne karkashin musulunci kaga ai karkashin musulunci wannan yaki yake amma zuciyarsa shi ba ta musulunci bace ba shi yake so ba bal wa fi jaishir rasuli was sahabati ko da mutum ya kasance a tawagar da ga manzan Allah sallallahu alaihi a ciki ga sahabbai a ciki to in niyyarsa ba ɗaukaka addinin Allah ba ce ga sakamakonsa kaka ashe kenan abun ba shi da alaka da dawa kake tafi domin in falalar yaƙi ne babu yaƙin da aka yi da wani ɗan adam da ya fi kowa irin yaƙin da aka yi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce kana cikin tawagar da ta yi yaƙi da taimakawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kai a ciki ai wannan ba karamar daraja ba ce to amma mutum a zuciyarsa ya zama ba wannan ce ba kaga yayi hasara hasarar da ta kai a rubuta mana a littafi har mu dauki darasi a cikin ta Allah ya kiyashe mu sannan sai ke cewa wa ala aks min hada a kishiyar wannan kana fil qatla rajulun to ga kuma wani duk dai misalai kishiyar wannan da shi a cikin musulmi yake ga irin abin da ya aikata ya mutu a dan wuta amma kuma ga wani bai yahudi shi kuma mu ji abin da bai yahudi ya ce min haza kana fil qatla rajulun min yahud bani sa'labata akwai ɗaya daga wani daga cikin yahudawan bani sa'laba qala li qaumihi ya gaya wa mutanansa kabilarsa yahudawa yace ya ma'ashara yahud ya ku taron yahudawa wallahi na rantse muku da Allah laqad alimtum na tabbata kun sani anna nasara muhammadin alaikum haƙƙun cewa taimakon muhammad sallallahu alaihi wasallama wallahi haƙƙi ne wajibi a kanku bai hude ne ba yake gaya ma 'yan uwansa wallahi ku kun san shi ne manzan da aka turo mana shi muka karanta a littafi cewa zai zo kun san cewa wajibi ne ku taimaka masa domin dama ai mun yi magana a wannan a baya cewa yahudawa ba su yi musun cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin da aka turo na ƙarshen nan da suka karanta a littafin su su yahudawan madina nake faɗa sun karanta dama a littafin su cewa annabi zai zo a ƙarshen zamani kuma in ya zo wajibi ku taimaka masa to amma me yasa ba su yi imani ba hasadan min indi anfusihim don hasada domin sun dauka zai zo daga cikin banu isra'ila ne tunda bai zo daga cikin banu isra'ila ba a cikin larabawa ya zo sai hasada ta hana su yadda da shi to nan dan uwansu ba yahudi sai yake ce da su wallahi ku kun san cewa wajibi ne akan ku haƙƙi ne ku taimaka wa muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu sai suka ce innal yawma yawmus sabt ai yau ran asabar ce mu kuma ba mu aiki ran asabar haka suka gaya masa ƙala sai ya ce la sabta lakum kada Allah ya ba ku ladan asabar ɗin shi ne ma'anin wannan kamar ka ce ku ƙarata Allah ya Allah ya lalata ku da asabar ɗin taku fa akhadha sayfahu wa uddatahu sai ya ɗauki takwabinsa da kayan tattalinsa na yaƙi wa ƙala ya ce in usibtu ya gaya ma 'yan uwansa fa ya ce in an kashe ni an taɓa ni ma'ana an same ni da kisa a wannan yaƙi famali li muhammadin duk dukiyata ta muhammad ce ya gaya musu a yasna'u fihi ma sha'a na bashi yayi duk abin da ya so da dukiyata kuma kun san su yahuda masu dukiya ne da aka shi sa aka ce a wannan shekarar shekarar nan irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar na zakka da yawa daga ciki daga dukiyar wannan mutumin aka bada ita ma'ana na taimakon mutane da aka yi ta bayarwa daga dukiyar wannan bai yahudan ne da ya sallama dukiyarsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba bai yahude ya je ya yi jihadi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da mutanensa bayan kuma ya gaya wa mutanen kaga shi nan bai yi kabilanci ba ko ya taimaka wa addinin musulunci a kuma ga sakamakon da zai samu to shine a thumma gada sai ya wayi gari faƙatala ya yi yaƙi hatta ƙutila har aka kashe shi faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mukhairiqu khairu yahud mukhairiq sunansa kenan shi wannan yahuda sunansa kenan mukhairiq wannan bawan wannan mutumi mukhairiq khairu yahud shine mafi alherin yahudawa to shine maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kansa wannan shi ma daga cikin sirar ibn hisham ya dauko ta to sai abu na gaba ko yace jam'u shuhada'i wa dafnuhu tattara shahidai yadda aka tattara shahidai da suka mutu a wannan wuri da kuma binne su da aka yi bayan an gama wannan yaki duk da lokacin ba zai ishe mu bi amma inda muka tsaya ma ci gaba mako mai zuwa insha Allah yace wa ashrafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala shuhada'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya tinkari yaje kusa da shahidai faƙala sai yake cewa ana shahidun ala ha'ula innahu ma min jarihin yujrahu fillahi illa wallahu yab'athuhu yawm alqiyamati yadma jurhuhu al-lawnu lawnu ad-dami war-rihu rihu al-misk annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan su yake cewa ana shahidun alaikum ala ha'ula wallahi ni mai shaida ne akan waɗannan innahu ma min jarihin yujrahu babu wani wanda mai ciwo da aka ji ma ciwo fillahi a ɗaukaka addinin Allah aka ji masa wannan ciwo illa sai face wallahu ya ba'afuhu yau mal ƙiyamaci Allah zai tashe shi ranar tashin alƙiyama yadma jurhuhu ciwon nan nasa yana fidda jini yana zub da jini ciwon zai ci gaba da kwararar jini allaunu launu dame launin launin jini ne ja arrihu amma ƙanshin da ke fitowa daga wannan jini rihul miski kanshin turaren almiski ne haka za su tashi allah zai tashe su ranar tashin alkiyama duk shahidi kuma wannan shine sakamakonsa wannan ya faɗe shi a cikin sahihul bukhari a riwaya ce ingantacciya kenan wa kana unasu min sahabati wasu daga cikin sahabbai qad naqalu qatlahum sun dauke wanda aka kashe musu yan uwansu da aka kashe ilal madinati zuwa madina tunda kowa idan aka ce an kashe dan uwansa a yaki yana cikin wanda zai mai da hankali akan a dan uwansa ba su san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara wani abu guda ɗaya na gaba ɗaya da za a yi ba sai suka yi sauri sun kwashe mamatansu sun tafi da su madina za su binne su a inda aka saba binnewa a madina a bakke mun gane fa amara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni an yarudduhum cewa su dawo da su aje a ga musu su dawo da su nan wurin gun yakin nan dai anan za a binne su ba bakke ba fayyadfanuhum sai su binne su fi mazaji'ihim a makwancinsu inda aka kashe su inda suka faɗi wa Allah yughsalu kuma kar a yi musu wanka yace kada a yi wa kowa wanka haka Allah yake son su da jininsu ba zancen wanka ba ma sallah haka wa an yudfanu kuma aka binne su kama hum bi thiyabihim kamar yadda suke da tufafinsu ba da naz'i alhadidi wal junud bayan an ciccire abin da ke jikinsu na karafa wato karfin da ke jikinsu na silke da ya shiga jikin wannan ya shiga jikin wannan da kuma wato fata da take jikinsu da suka yi wa junansu mara da shi da aka ciccire haka aka binne su wa kana yadfanu al-ithnaini wa thalathata fil qabr al-wahidi haka ake hada mutum biyu ko mutum uku a kabari daya sai a tona kabari sai a yi lahadu mun san lahadi ko tunda a can kasassu ta kasa mai karfi ce ba irin tamu ba idan aka tona kasa za ga cewa tana da tsandauri tana da karfi to su lahadu suke lahadu shine idan aka tona kabari aka yi babban rami to kuma sai a zo bangon gabas sai a tone shi a rarake bangon gabas sai a rarake shi daidai size din shi mamacin sai a ɗauko shi sai a tura ciki sai a rufe wannan ba komai a wurin a ƙasa wannan yana hana dabbobi su kai gare shi masu kwakwalowa su cinye abin nan gawa bayan an binne ta yawwa yana cikin wato hanyoyi masu kyau kuma irinsa aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai akan sa mutum biyu ko mutum uku a kabari daya wa yajma'u bainar rajulaini fi thawbin wahid haka nan kuma saboda rashin tufafin ba wadatar likafani haka za a hada mutum biyu a cikin wato likafani daya a hada su tare kun san da irin wannan abu in ya faru dama lokacin mutuwa da ta auku mutuwa ta adadi mai yawa aka rasa yadda za a yi da wani wani lokacin ma kamar yanzu inda irin abin da ake na hatsarin mota ka ga wani lokacin a taro naman mutane da yawa a kasa gane wani ma daga cikin wani sai a tattara su kawai wuri guda a daure su da ko a lullube su da likafani guda ko da ba a gane wannan wanne ne ba sai a musu sallah haka to haka nan yayi wa yaqulu yana cewa ayyuhum aktharu akhdhan lil qur'ani wane ne yafi su rike alqur'ani ma'ana ne wane ne yafi yawan haddar alqur'ani kun san sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dukan su suka haddace alqur'ani ba kuma dalilin menene ba wai rashin kokari ko rashin basira bane Abu Abdurrahman As-Sulami ya bada labari ai ko yadda yace waɗanda suka koya mana qur'ani su Abdullah ibn Mas'ud su Uthman ibn Affan in suka koya mana ƙur'ani suna koya mana aya goma sai mu haddace ta in muka haddace wannan ayoyi goma sai mu ta aiki da ita sai mun tabbatar da mun yi aiki da wannan aya goma sannan a ɗora mana wasu aya goma aiki duk abin da Allah ya faɗa a ciki sai sun ga cewa sun tsabbaka sun ɗora shi a rayuwarsu sun yi aiki in magana yin gaskiya ne sai mutum ya tabbatar da ya gyara rayuwarsa ta koma cikin masu gaskiya ba zancen ƙarya kuma har abada idan aka yi maganar mutane masu ba da sadaka ana yaba su to shi ma sai mutum ya zama cikin masu sadaka in aka ce masu kiyamun laili sai ya yi wa kansa tirenin ya tabbatar da yana cikin masu kiyamun laili ku duba ku gani to sannan sai ya je a dora masa wani karatun ayoyi guda goma sai ya haddace kaga za a daɗe shi yasa sai ka ji an ce wani ya shekara biyu shekara uku shekara hudu a haddace suratul baqara a cikin sahabbai mu yanzu kaga wata uku shida wani shekara guda ɗaya biyu ma ya haddace alkur'ani amma ina aiki mun haddace alkur'anin za mu giba za mu karya za mu cuta za mu abubuwa bambancinmu da su kenan su wallahi ba haka suke ba Allah maɗauki ya taimaka mana a gyara halayenmu to shine sai ce ayyuhum aktharu akhdhan lil qur'an sai tambaya wane ne yafi yawan haddar qur'ani fa idza asharu ila ar-rajuli qaddamahu fil lahadi idan aka nuna masa wane ne yafi kowa hadda to a cikin lahadin shi za a fara turawa cikin lungun wannan kabarin sai kuma a bishi da ɗan sai a bishi da ɗan sai a rufe haka suke wa sannan sai ce ana shahidun ala haula yawmul qiyama waɗannan zan musu shaida ran tashin alqiyama kai wannan falala da yawa take annabi ya dube ka ya ce zai ma shaida ran tashin alqiyama ai shikenan insha Allah wa dufina abdullah ibn amr ibn haram anan aka binne abdullah ibn amr ibn haram wa amr ibn al-jumuh da amr ibn jumuh fi qabrin wahidin su biyu aka binne su a kabari daya lima kana bainahuma min al-mahabbati saboda masoya juna ne akwai soyayya ta kusa sosai tsakanin waɗannan mutum biyu ba amr ibn al-jumuh da kuma wannan abdullah ibn amr ibn haram wani ne abdullahi bin amr bin haram baban jabir wannan kuma abu bin jamuh shi kuma uban samarin nan da wanda ya yi musulunta sakamakon gunkinsa da aka rika jefawa a kwata din nan ai mun yi labarinsa ko yawwa to shine amr ibn jamu to masu kaunar juna ne su biyun nan sai aka hada su a kabari daya to dole mu saurara anan a darasi na gaban insha Allah sai mu tashi kan inda yace wa faqadu na'asha hambalata ghasilul malaika kenan zamu ji labari akan sa insha Allah a darasin mu na gaba muna fata Allah madaukaki ya ba mu ikon fahimtar wannan abubuwa da muke karantawa na sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aiki da abin da zamu iya da daga cikin darussan da aka fahimta daga ciki Allah subhanahu ta'ala ya kara tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai Allah ba mu ilimi ilimi mai amfani da kuma ba mu ikon aiki da shi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik